إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا صافية تليتنين أكو قوة رمضان أشيكرا تدبو إيد تريه دود أربعين دشدة هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة wanda ya daidai da uku ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusetu a cikin birnin Abuja in ba a manta ba a tafsirinmu na iyaye mata a jiya mun tike da ƙarshen aya ta 38 cikin sura mai albarka wato suratu Maryam da haka yau za mu tashi farkon aya ta 39 faɗin Allah maɗaukakin sarki wa an zirhum yawmal hasarati kuma wannan shi ne darasinmu na uku a cikin sura mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
ubangiji yace wa anzirhum kuma ka gargade su susuwa ana nufin waɗanda ba su yadda da abin da annabi isa ya gaya musu ba cikin banu isra'ilawa da ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan ni bawan allah ne zai bani littafi kuma zai sanya ni in zama annabi to waɗanda ba su yadda da wannan matsayi nasa ba wanda ya gaya musu suka ce Allah ne shi ko ɗan Allah ne shi ko ɗan ɗayan ukun Allah ne Ubangiji ya ce wa an zirhum to ka gargaɗe su yawmal hasarati akwai ranar raina kai ranar ƙin dillanci ranar taɓewa da hasara ranar cizon ɗan yatsa cizon ɗan yatsan da ba zai yi amfani ba an gane ko wace rana ce wannan ita ce ranar tashin alkiyama ranar da dukkanin wani mai rai yana cikin firgici a wannan rana illa man rahim Allah sai wanda Allah ya keɓance cikin annabawa da manzanni ubangiji ya ce iz qudiya al'amru lokacin da za a zartar da al'amari ma'ana za a gama yin hisabi a gama yin hukunci a tsakanin bayi mai gaskiya a bashi gaskiyarsa makaryaci kuma a tabbatar masa da ƙaryarsa dan wuta a kai shi wuta dan aljanna a kai shi aljanna ubangiji ya ce wahun fi ghaflatin domin su yanzu a duniya suna cikin rafkana suna cikin rashin tunani da rashin hangen me zai je ya zo game da sha'anin tashin alkiyama wahum la yu'minuna domin ba su yi imani ba ma'ana duk mutumin da yake karɓar gaskiya to wannan ya rafkana gaburan tashin alkiyama abinda ake nufi da rafkana shine ya ƙi ya mai da hankali ya fahimce ta kuma ya yi aiki don samun tsira da kuma gujewa halaka a wannan rana da ka Allah subhanahu wa ta'ala ce lallai a gargaɗe su game da haka sai Allah ya ce
inna nahnu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ubangiji ya ce inna nahnu mu ne nan narithul arda za mu gaje ƙasa ko muke gaje ƙasa ma'ana duk wanda ka gani a wannan duniya Allah shi ya kawo shi kuma Allah shi zai tafi da shi Allah shi ne na farkon da bayi da farau kuma na ƙarshen da ba shi da ƙarau da haka duk wani abu a wannan duniya zai ƙare ya bar Allah domin daman shi ya zo ya tarar daidai da faɗinsa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da ke kan doron ƙasa zai ƙare amma Allah shine zai wanzu kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un duk wani abu mai halaka ne mai karewa ne sai dai zatin ubangiji subhanahu wata'ala da haka inna nahnu narithul arda mu ne nan muke gaje ƙasa wa man alaiha kuma muke gaje duk abin da ke kan ƙasar wa ilaina yurja'una kuma gare mu ne ake maido da bayi ai musu hisabi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mu واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا to gabanin mu fassara wannan aya da aka ja Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Abu Sa'id yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza dakhala ahlul jannati al-jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna a ranar tashin alkiyama Allah ka sa mu cikin su da rahmarka Amin.
wa ahlun narin nara idan yan wuta suka shiga wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu da ita yuja'u bil mauti za a zo da mutuwa ka annahu kabshun amlahu kai ka ce rago ne mai tsayin kaho ma'ana za a zo da mutuwa a mai da ita wata halitta mai kama da ta rago mai kaho fayuqafu bainal jannati wan nari sai a tsayar da ra- mutuwa din wacce aka maida ita kamar rago sai a tsayar da ita a tsakanin wuta da aljanna fayuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna hal ta'rifuna hadha za ku gane waye wannan ko meye wannan qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yashra'ibuna wa yanzuruna kowa zai juyo kansa ya kalli inda ake magana waya kuluna a ƙarshe sai duk ɗan aljanna su ce na'am eh ya Allah mun gane hadhal mautu wannan ai ita ce mutuwa wacce ke mana barazana a gidan duniya qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yuqalu sai a ce ya ahlan nari kuma ɗan wuta hal ta'rifuna hadha kun gane meye wannan qala manzo Allah yace fa yashra'ibuna wa yanzuruna su ma su juyo da kansu su kalla waya kuluna su ma sai su ce na'am eh mun gane hazal mautu wannan ai ita ce mutuwa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yu'maru bihi nan take sai Allah ya sa ita mutuwar fa yuzbahu a yanka ta qala annabi yace wa yuqalu sai a ce ya ahlal jannati quludun la mauta yan aljanna ku dawwama a aljanna daga yau ba mutuwa domin ita kanta mutuwar an kashe ta kaga magana ta kare kenan wa ya ahalan nari kuludun la mauta sai a ce kuma ‘yan wuta ku dawwama babu mutuwa daga yanzu sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanto ayar da muka fassara a baya wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ka gargade su ranar takaici lokacin da aka gama zartar da al'amari al'amarin da ake nufi a nan shine yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna an riga an gama hisabi an gane ko wa ashara bi yadihi sannan annabi ya sake daukar hannunsa mai albarka yayi nuni thumma qala sai ya ce ahlul ahlud dunya fi ghaflatid dunya wannan maganar da ake yi yau yan duniya duniya ta ruɗe su ko tunanin wannan lokaci ba sa yi wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi kuma imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi su ma a cikin sahihin su lafazin kusa da kusa yake a wani asar da aka samu daga abdullahi dan mas'ud kala yace falaysa nafsun illa wa hiya tanzuru ila baitin fil jannati wa baitin fin nari wa huwa yawmul hasarati lokacin da za a yi wannan ba wata rai face tana kallo gidan aljanna da gidan wuta to wannan ita ce ranar da Allah yake nufi da yawmal hasra id qudiya al-amru ranar hasara da tabewa ga waɗanda ba su dace ba Allah ka tsare mu Amin.
to bayan Allah madaukakin sarki ya gama mana wannan labari na Annabi Isa da mahaifiyarsa na na Maryamu to kuma Allah zai mai da mu baya ya dan ba mu labari na wasu annabawa domin mu ɗauki izina a cikin labaransu mu ɗauki abin lura mu koyi darussa to sai Allah ya fara da abul anbiya uban annabawa abul bashari athani uban mutane na biyu ko kuma mu ce abul anbiya idan uban annabawa shine annabi ibrahim domin tunda Allah ya aiko annabi ibrahim har ƙarshen duniya duk annabawan da aka aiko ‘ya'yansa ne shi yasa ake masa laƙabi da uban annabawa hatta annabi isa da muka gama magana a kansa wanda bai da uwa a bai da uba sai uwa to shi ma ya haɗu da annabi ibrahim ta wajen uwarsa domin ita na na maryamu ɗin in ka bi salsalarta ta samu asali ne daga annabi ibrahim to da haka malamai suna yi wa annabi ibrahim laƙabi da abul anbiya uban annabawa khalilur rahman badaɗayin ubangiji subhanahu wata'ala annabi nuhu kuma shi ake ce da shi abul bariyati tsani uban mutane na biyu adamu kuma abul bariyatil awwal uban mutane na ɗaya domin daga zamanin annabi adamu zuwa zamanin annabi nuhu duk waɗanda suke wannan wajen allah ya halakar da su sai annabi nuhu da shi da wanda suka hau jirgi tare da shi bayan nan kuma sai suka ci gaba da hayayyafa da haka sai ya zama an yi new generation to da haka shi adamu akan ce da shi abul bariyatil awwal nuhu akan ce da shi abul bariyatil thani ibrahim akan ce da shi abul anbiya asalin kalmar ibrahim da yaran kan'an abinda ake nufi shine abun rahimun uba mai tausayi shine ma'anar ibrahim ana nufin abun rahimun to amma abinda yasa furicin ya bambanta saboda ibrahim ba balarabe bane sunan ba na larabawa bane to amma inda larabci zaka faɗi ibrahim ma'anarsa shine abun rahimun uba mai tausayi an gane ko to amma da yaren kan'an ko yaren ibraniya yaren da attaura ta sauka da shi to abun rahimun shine ibrahim akan ce ibrahim akan ce abraham akan ce abraha da sauransu ma'ana suna guda ne amma yadda ake faɗarsa yakan bambanta kamar suna ne mu ma da muke da shi na hausa za ka ga sau da dama suna ɗaya ne amma hausawa suna faɗarsa iri daban-daban barin ba da misali da sunana yanzu kaga a kano za su ce lawal amma a zazzau sai su ce lawal a zariya sai su a katsina sai su ce lawai a sakkwato sai su ce lawali to wannan duk suna ɗaya ne amma ga yadda suke caccanja faɗarsa to haka suna annabi ibrahim yake lalle annabi ibrahim yana da abubuwan da ya kamata a karanta tarihinsa a ɗauka na darasi a tattare da shi za mu ga ƙur'ani cike yake da cewa a yi koyi da ibrahim a yi koyi da ibrahim har annabawa allah yana cewa ku yi koyi da ibrahim domin mai ibrahim kai kaɗai gayya ne jarumi ne shi ta fuskar tauhidi kaɗai ta allah ubangiji ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Ubangiji ya ce inna Ibrahim lalle ku sani annabi Ibrahim kana umma shi kadai gayya ne me yasa aka ce da shi shi kadai gayya shi al'umma ne saboda shi kadai ya tsaya akan tauhidi duk mutanen duniya suka saba masa amma ya kafe akan haka kuma a ƙarshe yayi nasara akan su shine Allah ya ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul aktharina sun yi nufin makirci da shi amma muka sa suka tabe shi yayi nasara to sannan qanitan lillahi mai bauta ne ga Allah hanifan akan tafarki ni kake na tauhidi ba shirka walam yakun minal mushrikin da dai Ibrahim bai taba zama cikin masu shirka ba mana shi bai taɓa shirka ba a tarihin rayuwarsa tun farkon tasowarsa ubangiji ya ce shakiran li an umihi din ni'imar da Allah ya masa kuma gashi da godiya ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratal mustaqim kuma ya dora shi akan tafarki mai kake shi yasa Allah ya ce da annabi thumma auhayna ilayka an ittabi'i millata ibrahim hanifa shine muka yi maka wahayi kai ma ka bi tafarkin sa a wata ayar yake kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wama kana minal mushrikin to sanan annabi ibrahim shine mutumin da duk wani da ka sani a duniya yana jingina kansa da shi saboda alkhairansa saboda albarkar da Allah ya masa irin abin da bahaushe yake cewa nagari na kowa mugu sai mai shi hatta yahudawa suna cewa ibrahim nasu ne duk fandarewarsu su na ibrahim ne nasara suna cewa ibrahim nasu ne to ballantana kuma uwa uba mu musulmi shine Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan ƙarya yahudawa suke ibrahim baba yahude bane wala nasraniyan baba nasare bane walakin kana hanifan musliman sai dai shi ba hanafe ne musulmi ne akan turba madaidaiciya ta addinin musulunci balma shine farkon wanda ya fara raɗawa musulmai sunan musulmai shine Allah ya ce millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu tafarkin babanku Ibrahim wanda shi ya fara raɗa muku sunan musulmai an gane ko? to da haka Allah subhanahu wata'ala ya yi masa albarka ya sanya wa zuriyarsa albarka waje alna fi zuriyatihin nubuwata wal kitab Allah ya ce mun sanya annabta a zuri'arsa mun sanya littafi a zuri'arsa duk annabawan da suka zo bayansa ‘ya'yansa ne da jikokinsa irin su annabi Ismail irin su annabi ishaq irin su yaqub irin su yusuf da yan uwansa su goma sha ɗaya irin su musa da haruna irin su dawudu da sulaimana dukkaninsu ‘ya'yan ibrahim ne da ka shine allah subhanahu wata'ala ya ce wadhkur fil kitabi ibrahim ka ambaci ibrahim a cikin littafin da muka yi maka wahayi shine alqur'ani ma'ana ka ba wa mutanenka labaransa domin a cikin labaransa akwai darussa masu yawa kuma akwai abu mai amfani ga dukkanin mai hankali kuma mai imani ubangiji ya ce innahu kana siddiqan lallai shi annabi ibrahim ya kasance mai yawan gaskata gaskiya nabiyan kuma annabi kalmar siddiq ala wazani fi'il siga ce ta mubalaga ma'ana mai yawan gaskata gaskiya wanda daga nan ne aka samo wa abubakar lakabin as-siddiq an gane ko wanda kuma siddiqai su ne waɗanda suke biye wa annabawa ta fuskar imani idan za a faɗi darajoji a musulunci darajar farko shine annabi mai biye masa sai siddiki shine Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin to shi duk annabi nabiyi ne kuma siddiki ne domin duk annabi ba wanda ya fi shi gaskata gaskiya to amma ba dukkanin siddiki bane annabi shi yasa akwai siddiƙai da ba annabawa ba amma duk annabawa siddiƙai ne shi yasa zamu ga anan duk annabin da Allah ya ambata mana a wannan kissar zaka ji ya ambace shi da siddiqi an gane ko kamar abin nan ne da masu hikima suke cewa duk general soja ne amma ba duk soja ne general ba to da haka bainahuma umumu wa khusus dukkanin annabi siddiqi ne amma ba duk siddiqi bane annabi da haka ubangiji ya ce innahu lallai shi ibrahim kana ya kasance siddiqan mai yawan gaskata gaskiya nabiyan kuma annabi idh qala li abihi tuna yayin da yace da babansa ya abaci ya babana lima ta'budu dan me kake bautawa ma la yasma'u abinda baya ji wala yubsir kuma baya gani wala yubni an kasha kuma baya amfana maka komai mana gunki kenan dukkanin wani abu da aka rika a matsayin abin bauta ba Allah ba to wannan sifofinsa ne baya ji ji irin na Allah baya gani gani irin na Allah kuma baya iya amfanarwa irin amfanarwar da Allah ke yi domin shi wanda zaka bautawa lallai dole ne sifarsa ta zamo yana ji domin akwai lokacin da zaka kiraye shi zaka bukaci ya ji kiranka dan ya biya bukatarka to idan ya zama kana bauta masa kuma in kayi kira ba zai ji ba ko kuma ma kwata-kwata baya ji to kaga bai dace ya zama abin bauta ba da haka anan kamar Allah subhanahu wataala yana nuna mana sifofin Allah na gaskiya dole ne ya zama mai ji dole ne ya zama mai gani dole ne ya zama mai amfanarwa kuma mai kawar da cuta shi yasa a wasu wasu ayoyin Allah yake aibatawa gumaka in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أرجل يمشون بها معناه duk waɗanda ake bautawa waɗannan su ne sifofinsu kaga ke na musu cancanta a bauta musu ba ba su da hannun da za su kare ka da shi ko za su baka ko su karɓa daga wajenka ba su da kafafuwan da za su yi tafiya da su bal sai ma a ɗauke su in ana so a canja musu waje irin gumakan da aka sassaka ko duwatsun da aka fere aka mai da su ababen bauta ubangiji madaukakin sarki ce in kun kiraye su ba sa ji in ma sun ji kuma abin ya fi karfin su ba za su iya amsa muku ba to da haka annabi ibrahim anan yana kiran mahaifinsa da dukkanin al'ummar duniya baki daya don su gane allah na gaskiya kuma su bar bautar wani allah to sannan darasin da za mu ɗauka a nan wannan ya nuna mahaifin annabi ibrahim bisa ga zahirin alkur'ani ba musulmi ba ne yana bautar gunki to kuma shi annabi ibrahim gashi annabin allah ne shine ma imamul muwahhidi ne shugaban masu tauhidi to wannan shi ya bayi zuwa ga ibrahim yake wa mahaifinsa nasiha da wa'azi abinda wannan yake nunawa kenan akwai lokacin da ɗa ke iya zamowa na gari uban kuma ya zama ba na gari ba ko ya ta zama ita ce ta gari mahaifiyarta ba ta gari ba to idan Allah ya jarabce ki ko ya jarabce ka da haka sai kai haƙuri ba daga kanka aka fara ba annabawa ma cikinsu akwai wanda Allah ya jarabce su da fandararrun iyaye to abin da ake so shine idan Allah ya jarabce ka da irin wannan na farko kakka ɗauka Allah yana kin ka ne bal Ibrahim masoyin Allah ne amma Allah ya jarabce shi abin nufi shi Allah dan yana son ka baya hana ya jarabce ka bal ma soyayyar Allah ita take jawo jarrabawar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa shan jarrabawa a wajen Allah sune annabawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum shi Allah in yana son mutane to ya rinka jarraba su Allah yana son ki kina musulma kina sallah kina bin miji kina kaza kina kaza amma tare da haka sai ya dora miki wata rashin lafiya ki ta fama ba kiyayya bace so yake ya kara miki lada ya kara ɗaukaka darajarki ya hana miki yin wasu sako domin shi dan adam a ɗabi'arsa da gangancinsa in ya ji shi lafiya garau to bai fiye ibada sosai ba in bai da bukata to bai fiye damuwa da Allah ba amma da ya shiga matsala to sai ya koma ga Allah to idan Allah yana so ka dawo wajensa sai ya dora maka wata matsala sai matsalar ta turo ka sai ta kado kanka sai ka dawo to wannan wata hikima ce kuma ta Allah subhanahu wataala da haka kar mu dauka cewa idan Allah ya jarabce mu baya son mu ne a'a bal in dai mu masu imani ne to jarrabawa soyayya ce take sawa to sannan kuma wannan yake nuna ƴaƴa idan sun kasance akan turba madaidaiciya iyayensu sun kasance akan sabanin haka to haƙi ne akan su su yi wa iyayen nasiha su yi musu wa'azi ɗaya ne wa iyayensa nasiha ya ne musu wa'azi ba kamar yadda wasu suke ɗauka ba shi ɗa sai dai shi ai masa faɗa in yi ba daidai ba amma shi ba yi da damar yi wa babba nasiha ko yi wa mahaifinsa nasiha wannan kuskure ne annabawa suna yi wa iyayensu nasiha idan sun ga sun yi ba daidai ba ko kuma wannan yake nuna mutum ko ya haifi annabi bai zama ma'asumi ba zai iya yin ba daidai ba kuma in yi ba daidai ba din nan za a iya masa wa'azi to amma sai dai wa'azin da ɗa zai wa mahaifinsa ba fa kamar wa'azin da za ka yi wa abokinka ba ne ba kamar wa'azin da za ka yi wa sauran gama garin mutane ba ne shi a ka'idar wa'azi duk da ƙarami yanayi wa babba to amma dole sai an kiyaye ladabi da girmamawa da kalmomin da za a yi amfani da su kai ba ma babba ba ko gama garin mutum za ka yi masa nasiha ita nasiha tana da bukatar ladabin magana tana da bukatar kyautata harshe domin Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi kuma ka tattauna da mutane da hujja ba da molanka ba da ka dai ku kalli yadda annabi ibrahim yake cewa ya babana ya babana cikin girmamawa da mutuntawa sai ya kira shi da sunan baba sannan kuma sai ya gaya masa gaskiyar bisa ga tattausan harshe ta hanyar da ta dace da haka limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi lallai ka sani ni wani kaso na ilimi ya zo min malam ya atika wanda kai bai zo maka ba fattabi'ini ka bi ni ahadika zan shiryar da kai siratan sawiyan tafarki madaidaici me yake nufi da ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba ma'ana ni an mun wahayi kai kuma ba ai maka ni annabi ne kai kuma ba annabi bane ni Allah yana magana da ni kai kuma baya magana da kai to ashe wannan yana nuna zaka iya haifar da kuma ya zo ya fika daraja a rayuwa bal iyayen kwarai ma sun fi son haka duk ɗaukaka uba in dai na kwarai ne ya fi son ɗansa ya zo ya fi shi ɗaukaka domin da ɗaukaka ka da ɗaukaka ɗanka duk ɗaukaka ka ce kaɗan ne cikin iyaye wasu za ka ga su ne wa ‘ya'yansu hasadar ɗaukaka amma duk iyayen kwarai wani ma ya haƙura shi bai samu ba ɗansa ya samu to wannan yana daga cikin tausayi na iyaye da haka mahaifin annabi ibrahim allah ya bashi baiwar da bai ba a, annabi ibrahim allah ya bashi baiwar da bai ba babansa ba to kuma wannan shine mafi yawancin annaba mafi yawancin annaba za ku samu iyayensu kuma ba annabawa bane to amma duk da haka su iyayen dole su bi 'ya'yan ta fuskar wahayin da Allah ya musu su kuma 'ya'yan dole su bi iyayen su girmama su ta fuskar darajar ubantaka da aka ba su babu cin karo tsakanin juna duk annabi ya fi mahaifinsa daraja a wajen Allah in dai shi mahaifin ba annabi bane sannan kuma duk mahaifin annabi dole kuma ya bi ɗansa shi annabin kafin ya samu tsira a wajen Allah to amma wasu daga cikin annabawa za ku ga Allah ya musu ta goma shi su annabawa ne kuma iyayensu ma annabawa ne kamar wa kamar Ismail da Ishaq ƴaƴan Ibrahim kaga su annabawa ne kuma babansu annabi ne kamar Yaqub kaga shi annabi ne babansa Ishaq shi ma annabi ne kamar Yusuf shi annabi ne kuma babansa Yaqub shi ma annabi ne kamar Sulaiman shi ma annabi ne kuma babansa Dawud shi ma annabi ne amma sauran annabawa iyayensu ba annabawa bane ba, ba. annabi ibrahim yana cikin irinsu annabi nuhu yana cikin irinsu an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wata'ala di yana gaya mana wannan ne dan mu fahimci rayuwa mu waye mu gane yadda ya kamata a rayu da kuma yadda ya kamata a bauta wa Allah subhanahu wata'ala to sannan yace ya abaci يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا annabi ibrahim ya sake cewa da mahaifinsa ya abati ya babana la ta'budi shaytana karka bauta wa shaydan to kenan wannan ya nuna ana bauta wa shaydan shi yasa annabi ibrahim ya hana babansa bautar shaydan to mecece bautar shaydan bautar shaydan shine duk yin abin da Allah ya hana domin abin da Allah ya ce ayi to shi shaydan baya so kishiyarsa yake so to yin kishiyar abin da Allah ya ce shine bautar shaydan domin abin da ake nufi da bauta shine biye wa umarninsa da kiyaye ka'idojinsa da dokokinsa hakanan duk wani gunki ko wani abin bauta wanda ba Allah ba da aka bautawa to shedan ne yake sa mutane su yi wannan bautar da haka in ka bauta shedan ka bautawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون أفلا تكونوا تعقلون بنجي يجي ألم أحد إليكم يا بني آدم شن بني أمرتكم بني يا أخو ين آدم ألا تعبدوا الشيطان شو أكركم بوتاو الشيطان إنه لكم عدو مبين شي مكيني مبيني أغريكم وعن اعبدوني بانشيكم بوتا مني كديبا هذا صراط مستقيم wannan shine tafarki madaidaci sai Allah ya ce walaqad adalla minkum jibillan kaseera ku sani shaidan ya batar da halittu da yawa daga cikinku afalam takunu ta'qilun yanzu ba za ku kasance masu hankali ba ku gano shi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id mana da Allah ya tona mana asirin shaidan cewa so yake ya kautar da mu daga tafarki madaidaici so yake mu bace wa Allah kamar yadda ya bace so yake Allah ya fushi da mu kamar yadda ya fushi da shi hasada yake mana so yake mu taya shi zaman gidan wuta Allah ya tsare mu Amin.
to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sunnarsa ya hana dukkanin wani abu wanda yake kama da bin shedan ko da a ce ba shedan din aka yi nufin bi ba a hakika misali idan aka yi sallar asuba bayan mutum ya idar da sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin nafila a wannan lokacin har sai rana ta gama fitowa baki daya saboda me saboda masu bautar rana a wannan lokacin suke zuwa su yi mata sujjada to kuma manzo Allah yake duk lokacin da masu bautar rana suka je suka yi mata sujjada su ne mata lale maraba da fitowa to shi kuma shedan sai je ya manni da ranar ya sa kafansa daya a jikinta sai su fito tare to duk da su a zahiri suna ganin rana suke wa sujada to amma a haƙiƙa kuma shaidan suke wa sujada ba su sani ba to haka nan bayan sallar la'asar idan aka idar da sallar la'asar ba a so mutum ya wata nafila sai rana ta gama faduwa domin masu bautar rana su ma a wannan lokacin suke zuwa su yi mata sujjada wai suna yin bankwana da ita to a lokacin da suke mata wannan sujjada shi kuma shaidan sai ya zo ya manni da jikinta ba su sani ba su a zahiri suna ganin rana suka yi wa sujjada amma a hakikani kuma su- shaidan suke wa sujjada da za a yaye musu hijabi su gani za su ga shaidan suke wa sujjada to haka dukkanin wani wanda yake bautar wani gunki ko yake yin wani abu na tsafi ko wani abu na shirka to zaka samu shaidan yana wajen to da shi ne mahaifin annabi ibrahim wanda shi gumaka yake bautawa annabi ibrahim ya ce me yasa kake bautawa shaidan ko karka bautawa shaidan domin a wasu ayoyin ya fito karara ya gaya masa bautar gunki kake wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha to kaga wannan asnam din gumakan su ne ake nufi da bautar shaidan la ta'budu shaitan an gane ko Yeah.
to haka nan a wata ayar annabi ibrahim yake cewa mata abudu me kuke bautawa yana tambayar babansa da mutanensa qalu na abudu asnaman fa nadhallu laha akifin suka ce mu gumaka muke bautawa shi yasa muke nace musu ba ma rabuwa da su to amma anan sai aka cire sunan gumakan sai aka kawo shedan saboda bautar gunki asali shedan ne ya assasa ta kuma shi ake yi wa a karkashin ƙasa annabi ibrahim ya ce inna shaitana ka sani hakika shi shaitan kana lirrahmani asiyan ya kasance mai saba wa allah kalmar shaitan a nan ana nufin iblis an gane ko Na.
to amma asalin kalmar ba sunansa ba ce sifarsa ce asalin kalmar shaitan daga shaɗuna ne bi ma'ana ba'uda wanda ya nisa daga rahamar Allah wanda ya nisa baya jin kira to shine shaitan shi yasa a cikin aljanu akwai shaitanu a cikin mutane ma akwai shaitanu to amma dai asalin babban shaitan shine iblis shi yasa zamu ga a wani waje Allah yana kiransa da sunansa na yanka shine iblis wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa sai ce aba wastakbara wa kana minal kafirin a wani wajen illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih to amma shaidanu ana iya samun su cikin aljanu ana iya samun su cikin mutane wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura kai har a cikin dabbobi akwai shaidanu abin nufi kangararru shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku yi sallah to lalle ku sa sutura a gaban ku kar ku bari wani abu ya wuce ta gaban ku sai ya bata muku sallah to daga cikin abubuwan da in sun wuce ta gaban mai sallah babu sutura sallarsa ta ɓaci manzo Allah yace wal kalbul aswad akwai bakin kare to sai sahabbai suka tambaye annabi suka ce fa ma balul aswadi min al ahmar me bambancin bakin kare da farin kare ko jan kare sai annabi yace kalbul aswadi shaytanu ai shi bakin kare shedan ne a wani- a wani hadisin manzo Allah yace al haywanul aswadu shaytan dabba dabba shedaniya ce ma'ana akwai hatsabibanci da shi'umanci a tare da ita to da dai ubangiji ya ce inna shaitana kana lirrahmani asiya lallai shaitan mai saba wa Allah ne sabansa ya faro ne tun lokacin da aka ce wa annabi adam sujada yake daga nan ya fara sabo to da haka shi kullun a cikin saba wa Allah madaukakin sarki yake a nan an ce kana lirrahmani asiya a wani waje an ce kana lish- eh, aduwan mubina kana lil insani aduwan mubina lallai shedan ya kasance maki ne ga yan adam yana saba wa Allah sannan kuma ya ci alwashin sai ya batar da yan adam sai ya ce mi يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya abaji ya babana annabi ibrahim ya sake kiran mahaifinsa ya ce inni lallai ni a kafu ina jin tsoron an ya masaka azabun minar rahmani kada azaba ta shafe ka daga ubangiji mai rahama to a nan mu lura da abu guda biyu na farko duk kiran da annabi ibrahim ya wa babansa a nan ya kira shi da sunan baba baba bai kama sunansa ba to malamai suka ce wannan ana koya wa 'ya'ya ladabi na kiran iyayensu in gaba da gaba ne karkarin ka kiran sunan baban ka tsirara ko sunan babar ka tsirara ka sakaya ka ce baba ko baba ko umma to amma idan ba a gaban idansu bane ba fa kana magana da wani dan ya fahimta ya gane ba laifi bane dan ka kira sunansu nana Aisha idan za ta bada labari akan sayyidina Abubakar in ba a gaban idansa bane sai ta ce Abubakar ya ce kaza da haka malamai suka ce in ba a gaban idan mahaifi bane ko mahaifiya kana ba da labari game da shi ga wani don ya fahimci da wa kake to ka kira sunansa wannan baka yi laifi ba amma a gaban ido ne dan ladabi da girmamawa to ka sakaya hatta a shari'ar annabi ibrahim wannan haka yake tare da cewa mahaifin annabi ibrahim ɗin nan yana da suna amma kaga ibrahim baya kama sunansa gaba da gaba domin Allah ya faɗi sunansa a ayar suratul ma'ida wa idqala ibrahim li abihi azara kaga nan labari ake bayarwa ba magana ce ta kai tsaye ba a cikin suratul anam ke wa idqala ibrahim li abihi azara tattakhid asnaman aliha to amma anan da yake gaba da gaba suke magana sai ke cewa ya abati ya abati ya abati to abu na farko kenan abu na biyu yana nuna maka tsantsar tausayi da kauna da ibrahim yake wa mahaifinsa baya so mahaifinsa ya shiga wuta inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ina jiye maka tsoron kada azabar Allah ta shafe ka abu na uku Allah mai rahama ne amma kuma tare da haka yana azaba to amma ba a cewa Allah mai azaba a ce mu'azzib an gane ko sai dai a ce yu'azzibu Allah yana azaba domin azabar ba ita ce asalin halinsa ba halin Allah shine tausayi da jin kai da rahama wa rahmati wasi'at kulli shay inna rahmati ghalabat ghadabi to da haka tare da Allah yana azaba amma har ila yau Allah fa mai rahama ne mai tausayi ne abin nufi rahamar tafi akan azaba to kuma idan kaga Allah yayi wa mutum azaba to kangarewarsa ta kai kangarewa shi yasa manzo Allah yace wala yahlaku ala Allah illa halik ba wanda yake taɓewa a wajen Allah sai tabbataccen taɓaɓɓe ma'ana duk wanda kaga Allah ya masa azaba to lalacewarsa ta kai lalacewa kangarewarsa ta kai kangarewa domin in ba dan haka ba rahamar Allah tana da yawan da mutum zai iya samunta komin laifinsa musamman in ya tuba wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada da haka shi yasa za ku ga anan annabi Ibrahim a madadin ya ce inni akhafu ayyama saka azabun minal mu'azzibi ina jiye maka tsoron kada azaba ta same ka daga mai azaba sai ce a'a daga mai rahama domin mai rahamar tarin jaye azabar kuma rahamar ita ce asali kuma Allah baya sanye wa kowa azaba sai wanda ya kangare ya fandare in kaga Allah yayi azaba to kangara ce da fandara domin ya ce ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima yomi Allah zai da yi muku azaba shi Allah ba kamar mu mutane bane in wani ya ma laifi kana dukansa kana jin daɗi shi Allah baya haka an gane ko kana duka kana morewa a'a shi Allah baya haka shi Allah yana azaba ne dan adalci yana azaba ne dan wanda yake wa azabar ya cancanci ai masa ba wai dan azabar tana wani amfanarsa ko yana jin daɗinta ba subhanahu wata'ala da haka inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani ni ina jiya maka tsoro kada azabar mai rahama ta shafe ka to daga nan ne masu hikimar zance suke cewa ka kiyayi mai hakuri in yayi fushi fushin mai hakuri ba daɗi da haka Allah mai hakuri ne mai tausayi ne in ka fusata shi to ka kiyayi azabar da zai maka fatakuna lishaitan waliyan da haka in har ka zamo Allah ya maka azaba to wannan ya nuna ka fadare ka zama waliyin shaitan wannan yana nuna mana shaitan yana da waliyai me ake nufi da waliyai masu biye masa masu jibintar lamarinsa masu yin abin da yake tsara musu kamar yadda Allah yana da waliyai waliyan Allah su ne masu imani da shi masu yi masa biyayya masu san abin da yake so masu kin abin da yake ki shi yasa Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut sai ce faqatilu awliya ash-shaytani ku yaƙi waliyan shaidan ashe akwai waliyan shaidan inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin shaidan kenan yake sa waliyansa furgici da tsoro a lokacin da shi kuma Allah yana sa wa waliyansa nutsuwa da kwanciyar hankali Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da haka duk mutumin da kaga yana yin abin da ya ga dama na saban ubangiji to wannan waliyin shedan ne amma duk mutumin da yake yin abin da Allah yake so bisa ga koyarwar Qur'ani da sunnar manzo Allah to wannan shine waliyin Allah domin walittakar Allah shine imani da kiyaye dokokin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaquna walakinna aktharahum la ya'lamun
ba da lada
da ka fata kuna lishaitan waliyan sai ka zama waliyin shaitan kenan yadda ake zamawa waliyin shaitan shine a biye wa shaitan din sannan kuma a saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا Ƙala sai mahaifin annabi Ibrahim zai ba shi amsa, domin tun daga farkon kissa Ibrahim ne yake ta magana, shi ya jira shi ya saurare shi ya bari ya gama, to ko ba komai wannan yana nuna mahaifin yana da ladabi na saurare, yana ba wa ɗansa ‘yanci na saurare, abin da da yawa daga cikin iyaye sun gaza yi wa ‘ya'yansu, bayi da lokacin ‘ya'yansa, bayi da lokacin ya saurari damuwarsu. kai wani ba ‘ya'ya ba matan ma bai da lokacinta bai da lokacin saurarenta to wannan naƙasu ne ga dukkan wani shugaba a ce bai da lokacin sauraron na ƙasa da shi ku ga Allah tare da isarsa da buwayarsa amma yana sauraron bayansa ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da haka ubangiji yana sauraron bayi amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah to da haka lalle dukkanin wani shugaba ya rinka kulawa da na kasa da shi ta hanyar bashi damar faɗar damuwoyinsa da matsalolinsa ko da damuwoyin da matsalolin ba su kake so ka ji ba to amma ka saurare shi ka ji in ya so sai ka ba da amsa irin taka da haka mahaifin annabi ibrahim tare da cewa ba musulmi ba ne amma ya ba wa annabi ibrahim cikakken dama ta ɗa bai yi duba zuwa ga ai yaro ba ne ƙarami ba yi da hankali me zai faɗa in ji a'a ya bar shi ya gama maganar sa tsam to yanzu ga amsar da shi kuma zai bayar duk da amsar ba mai kyau ba ce amma dai ya yi sauraro da haka ya ce a ragibin anta an alihati ya ibrahim dama kai ibrahim makiyin allolina ne kai ban sani ba kalmar ragibu ko ragiba ko yargabu a larabci tana cikin kalmomin da ake kira da al'adudadu al'adudad shi ne kalmomi masu ma'anoni kishiyoyin juna kalmar da za ta iya ɗaukar e ta ɗauki a'a an gane ko yanzu kamar kalmar e ala a hausa wani lokaci tana iya zamowa min al'adudad kalma mai kishiyoyin ma'ana za ka iya cewa ka ci abinci ya ce e baka ci ba nan ma ya ce eh kaga eh ta nuna an yi kuma ta nuna ba a yi ba to amma ya ake ganewa eh din tana nufin an yi ko eh din tana nufin ba a yi ba ko ya ake ganewa ragibu ko ragiba tana nufin eh ko tana nufin a'a to wannan akwai qara'in akwai wasu alamomi da za a lura da su a larabci idan aka ce ragiba fihi ma'ana yana sansa amma ragiba anhu yana kinsa abin da ake lura da shi shine harafin da ya biyo bayan ragiba din an gane ko shi yasa manzo Allah yace famar ragiba an sunnati wanda ya ki sunnata kaga ragiba bayan ta an tazo to tana nuna kiyayya kenan amma ragiba fihi to yana nufin kaunarsa kenan to anan sai yace aragibun anta an alihati ya ibrahim daman kai makiyin iyayen gijina ne kai ibrahim kaga ragib alawzani fa'il ismu fa'il sannan an alihati kai daman makiyin iyayen gijina ne inda soyayya ce sai ce a ragibin an tafi alihati ya ibrahim sai ya kawo fi amma tun da ya kawo an to yana nuna kiyayya to sannan anan ya ce alihati iyayen gijina kaga ya tabbata cewa yana da allah ba ɗaya ba yana da gumaka da yawa da yake bautawa gumakan nan akwai babba akwai na tsakiya akwai karami wanda suratu al'ambiya ta yi magana akan haka وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وإذ قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لقومه ما هذه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كذا تماثيل جمع تمثال بتم بتمي ديوا بعد إيبا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين لا ba nan ba ma ta'budun qalu na abudu asnaman qalu bal wajadna aba'ana laha abidi ko suka ce ai iyayenmu muka tara suna bautawa waɗannan gumakai qala hal yasma'unakum iz tad'un a wani wajen aw yanfa'unakum aw yadurrun kaga yana nuna dai suna da yawa ba ɗaya ba amma anan sai ya ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin lalle ku sani to ku da iyayen naku kuna cikin bata mabayyaniya tunda kuna bautawa wasu gumaka ba Allah ba watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri kuma wallahi sai na kulla wa waɗannan gumakan naku kullalliya a lokacin da kuka fita kuka basu an gane ko kaga yana nuna gumakan suna da yawa shine ma'anar alihati ubangiji madaukakin sarki yace faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un da annabi ibrahim ya shiga ɗakin gumakan ya tarar da babba da ƙanana sai ya ɗauki gatari ya sassare ƙananan sai ya rataya wa babban gatarin dan idan an dawo a samu makamar zance kaga wannan ya nuna maka gumaka ne da yawa shine ma'anar alihati su ne waɗancan tamafil da allah ya kira a wani waje a wani waje kuma ya ce asnam a wani waje kuma ce faji alahum juzazan illa kabiran lahum kaga ya nuna akwai sagir akwai kabir la'allahum ilaihi yarji'un da ka aragibun anta an alihati ya ibrahim yau daman kai makiyin gumaka na ne ban sani ba kai ibrahim sai ce mi ka karanta قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي aragibin anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi to idan baka daina wannan kiyayyar da kake wa gumaka na ba la arjumannaka wallahi sai na kashe ka da jifa daidai da abin da dukkanin sauran kafirai suke gaya wa annabawa la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun ali hakan mutanen yasin suka gaya wa annabawan da aka tura musu to haka nan annabi nuhu mutanensa suka ce da shi la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin in baka daina abin da kake bana da awar gaskiya cewa a bautawa Allah shi kadai a bar bautar gumaka kai nuhu la takunanna minal marjumin wallahi sai mun jefe ka sai mun kashe ka da jifa to haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara marjumina lallai sai mun kashe ka da jifa an gane ko to mahaifin annabi ibrahim ya masa wannan barazana kuma ba barazana bace in ya samu dama zai aikata haka wannan ne daga nan aka samu asalin kiyayyar da wanda ba musulmi ba suke wa musulmi zaka ga wanda ba musulmi ba yana iya kashe dan uwansa in dai musulmi ne saboda bakar kiyayya shi yasa zaka samu sau da dama kiristoci idan ƴaƴansu suka musulunta suna iya kashe su idan ‘ya'yansu suka bar addininsu suna iya kashe su a lokaci guda kuma su yi ta surutun banza na cewa wai a bar mutum ya ‘yancin addini su kuma sun hana ‘yancin addinin yanzu ga wani abu da yake faruwa a ƙasashenmu guda biyu najeriya da nijar a nijar za ku ga badakalar da take faruwa yanzu na wata ministan ilimi ‘yar nijar ta sa dokar ranar juma'a ba za a rinka tashi daga makaranta da wuri ba sai karfe biyu ko daga aiki ba sai karfe biyu ma'ana dan a hana musulmi ‘ya'ya da iyaye zuwa masallaci domin idan da ana tashi sha ɗaya kaga iyaye za su iya zuwa su ɗarko ‘ya'yansu daga makaranta su zo su yi wanka su shirya su wuce masallaci to yanzu in karfe biyu ne yaushe ka je ka ɗauko ɗanka daga makaranta ka zo ka shirya shi ma ka shirya shi kuka tafi masallaci kaga an hana mu ‘yancin addini a fakaice to mu ma gashi yanzu a Najeriya wai ƙungiyar kan take cewa jihohinmu da suka ba da hutun makaranta a watan azumin ramadana wai za su kai su kara irin jihar kano irin jihar bauchi irin jihar katsina da sauransu duk yawancin jihohinmu an yi hutu yanzu yara ba sa makaranta da ramadan ta yadda za su dawo su yi ibada cikin natsuwa iyayensu su ma su samu natsuwa domin in yaran suna makaranta to iyayen hankalinsu ba a natsa yake ba su ne su dafa kaza su kai musu su ne su je bizitin su ne kaza to amma yanzu in aka dawo da yaran gida iyayen hankalinsu na kwance su ma 'ya'yan hankalinsu na kwance yaran da za a kula da azuminsu a kula da shi wanda za a koya musu a koya musu lokutan ibada a rinka yi tare da su su ma su taimaka wa iyayensu ayyukan gida su samu lada to wai wannan yasa wai saboda rashin kunya irin ta kirista wai za su kai kara wannan abun fa ba fa a jihohin kiristoci fa aka yi ba a jihohin musulmi inda musulmi ne majority kuma musulmi ne suke da yancin su yi wannan ba wani kirista da aka tilasta masa su yayi na
sun manta a Najeriya ana hutun asabar da lahadi sosai asabar da lahadi ranar musulmai ce a amma saboda tsabar rashin kunya wani musulmi ya taba cewa zai kai su kara saboda hutun asabar da lahadi ko kaɗan amma saboda rashin kirki irin na wanda ba musulmi ba rashin kunya irin tasa rashin kara rashin ta ido shi yasa Allah ya ce ha antum haula'i tuhibbunahu ku ne kuke son su kuke son a zauna lafiya wala yuhibbunakum su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun yadda da annabawa da duk littattafai amma su ba su yadda da naku ba ba su yadda da annabinku ba wa idza laqukum qalu amanna in suka gamu da ku ne sai su kan muku fuska amma wa idza khalau addu alaikumul anamila min alghayz a bayan idan ku cizan dan yatsa suke yi saboda kiyayyar da suke muku qul mutu bi ghayzikum to sai dai ku mutu da haushin ku inna allaha alimun bi zati sudur ubangiji ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum duk lokacin da kuke cikin lafiya da kwanciyar hankali ba sa jin daɗi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma idan kuna cikin wani mawuyacin yanayi murna suke yi to da haka ya kamata mu gane kiyayyar da arna suke mana kiyayyar da wanda ba musulmi ba yake wa musulmi ko ɗansa ne na cikinsa yana iya cutar da shi ga mahaifin annabi ibrahim shi ya haife shi amma ka ji abin da yake gaya masa la in lam tantahi la arjumannaka wahajirni maliya in baka dina addinin ka ba na musulunci da cewa a bauta wa Allah shi kadai to sai na kashe ka da jifa shi fa Ibrahim ba ta yake tilas ba ba sai ka bunawa ba amma shi kuma yana zan kashe ka a madadin ya ce to naji ka je kai naka in yi nawa wanda mu haka musulunci ya koya mana idan kai wa wani wa'azi ya ce ba zai ba to ka je ka ce yayi naka kai nasa ubangiji subhanahu wataala ce fa in kadzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din to amma su basu san wannan yaran ba saboda tsabar fitina da san rashin zaman lafiya da rashin san zaman lafiya da haka wani yunkuri ne na haɗin baki don tsokanar musulunci musulmin najeriya da musulmin nijar kila suka fara ba mu sani ba domin bakinsu ɗaya alkufur millatin wahida to amma mu sani kifi na ganin ta mai jar koma ba wani wanda ya isa ya hana musulmi su yi yanci na addininsu in ba su ce kai ka ban naka ba kai baka isa ka ce su ban nasu ba idan kun ji haushi kiristoci in kun ji haushi ku bar jihohin musulmi ku koma jihohin ku shikenan
a jihohinku ba abin da kuke sawa wanda muke sa muku baki ba wata doka da kuke faɗa musulmi ya ce bai yadda ba amma saboda rashin kunya ku zo jihohinmu mu ne da jihohin mu muka fi yawa ba mu ce dole sai kun yi namu ba amma ku ce wai mu ba za mu yi naku ba ba za mu yi namu ba to ba ku isa ba na
bahaushe ya ce duk ɗan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ma ba zai ba insha Allah kuma duk wanda ya ce wutar kara ta kwana to shi ma ya kwana mu je zuwa mu da ku Allah ya samu dace amin da haka mahaifin Ibrahim ya ce a ragiban anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya kalmar wahjurni maliya ka fita ka bar min gidana Imamu Mujahid ya ce abin nufi wahjurni maliyan ya'ani daharan ka fita ka- ka bar gidana in daina ganin ka tsawon lokaci to daga nan ne wasu malamai suka ce asalin korar ƴaƴa daga gida nan ma ɗabi'a ce ta kafirai ba ɗabi'a ce ta musulmai ba na shi musulmi duk abin da ɗansa ya yi masa na lalacewa da taɓewa da ɓata jansa yake a jiki don ya shiryar da shi ya masa nasiha ya ɗora shi akan turba madaidaiciya ko kalli annabi nuhu ƙololuwan laifin da ɗan adam zai yi a duniya shine shirka amma ɗan annabi nuhu yana shirka amma annabi nuhu jansa yake a jiki Mm.
ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'azilin bayan shi ɗan ne ya ja jiki yace ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin kai yaro na dawo gida zo mu hau jirgin ruwa tare kada ka zama cikin kafirai da Allah zai halakar Mm.
amma kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma sai yace a ani baba ba zan bi ka ba ga wani dutse can zan je in hau zai tsare ni daga ruwa kala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim nuh yace masa a a ba wanda zai tsira a yau daga wannan ruwan da Allah ya sako sai fa wanda Allah ya ji kai wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin Mm.
to kaga annabawa kenan wannan shine abin da ake so mu yi koyi bahaushe ya hikima zance ce hannunka baya ribewa ka yanke kayar Mm.
da haka ina iyayen da suke hawa dokin zuciya in 'ya'yansu sun bata musu su kore su su hantare su Mm.
to wannan ba daidai bane ba shi mutumin da yake ba daidai ba jansa ake a jiki dan a faɗakar da shi dan a wayar masa da kai dan a ganar da shi Mm.
shi yasa za ku ga da yawa idan ka kori ɗanka daga gida to daɗa fanɗarewa yake ba gyaruwa yake ba Mm.
idan yarinyarka tana gabanka sai ta yi cikin shege sai kuma ka kore ta Yeah.
to yanzu ka ba ta lasisin ta je ta kama ɗaki ta zama cikakkiyar karuwa mai lasin Mm.
tunda a gabanka ma bata fasa ba to a bayan idanka fa ai abin sai ya fi to shi daga nan ka ba da damar taitayin cikin shegu ma ba shigin shege ɗaya ba Sosai malam.
shi yasa wata rana wani sahabi a zamanin annabi ya je ya sha giya aka kawo shi gaban annabi aka yi masa bulala aka sake shi ya sake sha aka sake kamo shi aka yi masa bulala aka sake shi ya sake sha da na uku aka kawo shi sai wasu daga cikin sahabbai suka fara tsine masa sai manzo Allah ya ce a a la tu'inu shaytana ala akhikum kar ku taimaki shaytan akan dan uwanku da ba ku tsine masa ba ma ya fandare to yanzu in kun tsine masa fa fandarewa sai tafi Mm.
da baka kore shi daga gida ba ma ya fanɗare yanzu kuma in ka kore shi fa sai fanɗarewar tafi da ka iyaye masu albarka a yi haƙuri a daure a jure ba a gyara barna da barna ana gyara barna ne da gyara da ka arna su aka sani da korar 'ya'ya daga gida da yunkurin kashe su ma in sun musu ba daidai ba ko in sun saba musu a addini amma mu a musulunci babu wannan Mm.
da ka yace la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya me ibrahim yace da shi قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Ƙala sai shi annabi Ibrahim ya ce da mahaifinsa wanda wannan zai nuna maka biyayya da tarbiyya irin ta musulunci.
Mm.
Shi mahaifin yana gaya masa bakar magana amma shi kuma a madadin ya zumburi baki irin na wasu ‘ya'yan ko a madadin ya murguɗa baki ko ya turbine fuska ko ya juya baya. Ƙala sai ya ce da mahaifin nasa salamun alaika Allah ya huci zuciyarka.
Mm.
Malamai suka ce kalmar salamun alaika ba daga sallama irin ta addinin musulunci ba ce ma'anar al'amincin Allah ya tabbata gare ka ba haka ake nufi ba La.
asali kalmar salamu a nan ba daga assalamu ba ne daga almusalamatu ne almusalamatu shine kamar ka ce na barka lafiya Mm.
ko Allah ya huci zuciyarka domin Allah ya ce bayi na kwarai ba sa mai da mummuna da mummuna in aka yi musu magana mara daɗi sai su ce mun bar ku lafiya su tashi su bar wajen Mm.
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما to da haka wannan shine annabi ibrahim ya ce na barka lafiya allah ya huci zuciyarka sa'astaghfiru laka rabbi da sannu kuma zan roƙa maka gafarar ubangijina ma'ana zan yi ta'addu'a allah ya shirye ka zan yi ta'addu'a allah ya ji kanka Mm.
to malamai suka ce ya halatta musulmi yayi wa kafiri addu'a ta Allah ya shirye shi Yeah.
ya halatta musulmi yayi wa kafiri addu'a Allah ya ji kansa domin sai ya shirye shi ne zai ji kansa Mm.
to amma a lokacin da kafirin yake raye a duniya bai mutu akan kafirci ba amma idan kafiri ya mutu kuma a kafirci to kowaye shi ba za ka ce Allah ya gafarta masa ba ko mahaifinka ne La.
shi kansa annabi Ibrahim ya yi iya wannan lokacin ne da baban ya mutu sai ya daina Mm.
domin idan mutum ya riga ya mutu to maganar Allah ya shirye shi ta kare maganar Allah ya ji kansa inda ya kafiri ne ta kare domin Allah baya jin kan kafirai Mm.
shi yasa Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim lahalimun awwahun munib ubangiji ya ce hatta istighfarin da ibrahim ya ce zai wa babansa ba fa sake ba kaidi bane ba har na bayan mutuwa bane a'a illa an mau'idatin na wani dan lokaci ne wa'adaha iyyahu da ya masa alƙawari Mm.
ma'ana matukar kana raye kuma baka musulunta ba to ni kuma bazan daina addu'ar Allah ya shirye ka ba matukar kana raye kuma baka musulunta ba bazan daina addu'ar Allah ya shiryar da kai shiryar ta zamo sanadin jin kai a gare ka ba amma da ka mutu to na tabbatar Allah bai yi nufin shirya gare ka ba a wannan lokacin kuwa haramun ne in roƙa maka gafara domin duk mutumin da ya mutu kafiri to Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta masa ba to a ka'ida ta addu'a in Allah ya ce ba zai abu ba baka ce masa Allah yi in ka ce yayi to kai masa rashin kunya La.
shi yasa Allah ya ce ma kana lin ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim domin da da farkon musulunci sahabbai sun koyi wannan abu daga annabi Ibrahim su ma suna roƙa wa iyayensu gafara wasu har iyayen da suka mutu ma kafirai sai su ce Allah ka ji gansu to shine Allah ya ce ma kana lin nabi bai kamata ba ga annabi wallazina amanu da kuma muminai an yastaghfiru lil mushrikina su rinka roƙa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da dangin su ne na kusa min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim yan wuta ne ma'ana sun mutu akan kafirci kenan to daka ya kamata mu koyi waɗannan darussa tattare da annabi ibrahim darussa ne wanda za su yi mana amfani matuka a cikin rayuwarmu allah maɗaukin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta a ƙarshe sai ce innahu kana bi hafiyan lallai shi allah ya kasance mai tausayi ne a gare ni yana nufin shi annabi ibrahim zan roƙi allah saboda na san mai tausaya min ne in na roƙa ya nemi kalmar hafiya wasu malamai sun fassara shi da latifa mai tausasawa waɗansu malaman sun fassara hafiya mai damuwa da damuwa ta to tunda wannan abu na rashin imaninka ya dame ni zan koma ga Allah in roƙe shi shi kuma Allah yana kawo min da duk damuwoyina to wannan yana daga cikin kyautatawa Allah zato duk lokacin da zaka roƙi Allah ka rinka jin Allah mai yi maka ne ka rinka jin Allah mai sauraron ka ne to wannan yana sa bukatar ka sai ta biya domin Allah ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu ina tare da bawana a duk inda ya zace ni kuma ina tare da shi cikin biya masa bukatunsa da haka in ka zaci Allah zai biya to zai biya in ka zaci ba zai biya ba sai ki biya subhanahu wataala da haka ka kyautata wa Allah zato cikin dukkanin abin da zaka yi da shi na mu'amala addu'a ce nema ne tsari ne to ka kyautata zaton Allah zai maka shi yasa annabi ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa da yakinin zai amsa saboda lokaci yayi a nan zamu dakata sai Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la ba da اللهم صل lada على محمد وعلى ال محمد كما آمين.
صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما آمين.
باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد آمين.
اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ آمين.
بك من سخطك والنار آمين.
اللهم اجعلنا من من اتقاء شهر رمضان آمين.
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب آمين.
علينا انك انت التواب الرحيم آمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ba da lada